الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمعافات بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين واله الاخرين اله يعلم اسرارنا ويعلم نياتنا يا رب عدت الى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك مالي ومال الاغنياء وانت يا رب الغني ولا يحد غناك مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فلم أجد مأوى أعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى من جاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك واشهد ان نبينا ورسولنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا واسوتنا ومرشدنا ومربينا وموجهنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك وانعم على رسول الله والله ما خلق الاله ولا برى بشرا يرى بين الورى كمحمد ادم الصلاه على الحبيب محمد فقبولها حتما ودون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي فأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي فلقد علمتك منعما متفضلا فلذا دعوتك فاستجب لي سيدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن واعلموا عباد الله أنه لا يكاد يمر يوم إلا وسجل فيه في بلادنا حوادث خطيرة وخصوصا في الطرق الرابطة بين المدن ولا شك أن الطرق ووسائل النقل نعمة من نعم الله تعالى أنعم بها على أهل هذا العصر بالخصوص فبها تنشط حركة السير والتجارة وبها ينتقل الناس من مكان إلى آخر بيسر وسهولة وبها يهتدي الإنسان في حله وترحاله وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون أيها المسلمون قد تتحول النعمة بسوء التصرف إلى النقمة وتكون عقابا شديدا بالتهور كيف وقد ذكر أهل الإحصائيات في بلادنا أن الحوادث المرورية تمثل القاتل الثاني بعد الأمراض وقد بلغ عدد الوفيات بسببها بين 2025 و 2026 إلى 1245 والمصابون 12000 وعدد الحوادث في عام واحد سبعة آلاف ومئة وستة عشر وإن من عظمة الإسلام أنه يضع لكل مشكلة بلسمها الشافي وقد عالج ظاهرة الحوادث المرورية بمبدأ الوقاية خير من العلاج وبقاعدة سد الزرائع وقد عرف بالتتبع أن أسباب الحوادث المرورية إثنى عشر سببا وهي أولا الخمر والمخدرات وحكم الإسلام في الخمر والمخدرات معروف حكم الإسلام حكم شريعة الإسلام في الخمر وفي أهل الخمر والمخدرات معروف ومشهور لا يحتاج إلى ذكر وإذا كانت قوانين السير تمنع السكر أثناء السياقة أو القيادة فإن الإسلام يحرمه على المسلم طيلة حياته ولا يفرق بين السائق ولا غير السائق ثانيا تبرج النساء وإبداء مفاتنهن في الشوارع حيث يلهو بهن الذئاب الجائعة من السائقين فيقف بدون شعور وينطلق وهو لا يشعر وقد عالج القرآن الكريم هذه الظاهرة بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ومن العجيب أن سبب نزول هذه الآية هو حادث سير حادث سير في الطرق كما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في الدرر المنثور ثالثا عدم صيانة السيارة وعدم صلاحيتها للسير رابعا الرشوة والارتشاء ودورها في تعطيل الأمور خامسا الجهل بالقيادة وقوانينها سادسا السرعة المفرطة أو السرعة الجنونية سابعا عدم احترام قوانين السير فإن كثيرا من الناس لا يحترمون الضوء الأحمر ولا الأخضر ولا يحسبون أي حساب لعلامات الوقوف والمرور ثامنا النوم والإرهاق وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقود لمن شعر بالنعاس وهو في قيام الليل فكيف بقيادة السيارة تاسعا اشتغال السائق بعمل آخر كالأكل والشرب واستماع الموسيقى والاتصال عبر الهاتف النقال وغير ذلك فالسيارة عباد الله تحتاج إلى التركيز الكامل نظرا إلى خطورة قيادتها عاشرا فساد الطريق وعدم صلاحيته للسير إحدى عشر تسليم السيارة للصغار أو للقاصرين اثنى عشر والأخير الحيوانات السائبة اعلموا عباد الله أن الكفارة تجب على كل من مات شخص بسببه ولا يسقطها ساقط بحال من الأحوال وتتعدد بتعدد الأموات نسأل الله عز وجل السلامة ونعوذ به من الغواية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعلنا الله تعالى من أتباعه وأنصاره وأحزابه وأحبابه المفلحين في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي القلب محبته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم حم بلادنا يا رب العالمين اللهم حم بلادنا يا رب العالمين اللهم بسط الأمن في ربوعنا يا رب العالمين اللهم من كاد لنا أو كاد لديننا أو كاد لوطننا فكد له يا رب العالمين اللهم من كاد لنا فكد له ومن كاد للإسلام فكد له ومن كاد للمسلمين فكد له اللهم رد على الأعداء كيدهم في نحورهم كما رددت على أصحاب الفيل كيدهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم نكل بهم تنكيلا اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم عليك بهم فإن إنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نسألك الأمن والسلام في ربوعنا وديارنا يا رب العالمين اللهم حفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين العالمين اللهم أنزلنا غيثا مغيثا واجعل ما أنزلته إلينا قوة وبلاغا إلى حين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ‘yan uwa musulmi abin da hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo da salati da sallama ga manzan tsira manzan Allah manzan rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta yi bayani ne akan hatsurra waɗanda suke faruwa a bisa hanyoyi kenan hatsurra na tahiya bisa hanya da ababen hawa ‘yan uwa musulmi mu sani bato yana da wahala a samu wani yini wanda rana za ta hutawa ta huto ta faɗi lahiya ba a samu wani ya yi karo da wani ba ba a samu wani ya bige wani ba ba a samu wani ya kai makatanga karo ba da abubuwan hawa a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka ta Nijar wato hatsurra masu hatsari suna yawan abkuwa na ababen tahiya musamman musamman ma bisa manyan tituna waɗanda suke wato alakanta wannan jiha da wannan jiha ko wannan gari da wannan gari 'yan uwa musulmi mu sani cewa wato hanyuna a samu hanyoyi masu tarin yawa manyan hanyoyi titina da yawa cikin gari wannan ni'ima ce a samu abubuwan hawa lahiyayyu waɗanda al'umma za su ɗora amfani da su wajen kai da kawo da biyan bukatocinsu na rayuwa na yau da gobe wannan ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya ni'imta wannan ni'imai ga mutanen wannan zamanin a keɓance zamanin annabinmu mahi girma mahi daraja babu irin waɗannan hanyoyin a sauƙaƙe a yalwace babu waɗannan abubuwan na balaguro tare da cewa shine mahihicin al'umma shine zaɓaɓɓen Allah kenan kaga Allah ya keɓanci wannan al'ummai tashi ya mata wata ni'ima wadda bai yi mana baya irin ta ba annabawa da waliyai da mutanen kirki da suka wuce ba su tar da irin wannan ni'imai ba amu Allah yake ɓance mu da ita to yana da kyau mu sani cewa hanyoyi da yawansu da abubuwan hawa da kalolinsu da tarinsu duka suna cikin ni'ima da abubuwan da suke sauƙaƙe rayuwa suna sauƙaƙe harakoki na kai da kawo da kasuwanci na yau da gobe ‘yan uwa musulmi domin da su ne mutane suke tashi daga wannan yanki zuwa wannan yanki daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa daga wannan gari zuwa wannan gari daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa cikin sauƙi da rangwame da wannan abubuwan hawan da hanyoyi Allah ya sauƙaƙe ma ɗan adam lokacin balagoro ko lokacin da yake zaune gida hanyoyin cicirata daga nan zuwa nan kamar yadda alƙur'ani ya yi nuni akan abubuwan hawa da girman ni'imar su Allah ya ce wa ta hamilu asƙalaku abubuwa hawa su suke ɗaukan maku kayanku masu nauyi ila baladin su kai muku su wani gari lam takunu balighihi illa bi shaqqil anfus wanda ku ba za ku iya daukar wannan dakon ba ku kai a matsayin ku na mutane yan adam sai an sha baka wuya kamin a ce a ciraci kaya masu tarin yawa masu nauyi a kai su amma sai Allah ya sauƙaƙe abubuwan hawa Allah ta'ala ya ce inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijinku mai tausayi ne mai jin kai Allah ya ce wal khaila wal bighala wal hamira sai aka zano abubuwan hawa na wancan lokacin wanda ake masu magana aka ce da wato dawakai da alhadarai da jakkai Allah ya ce ya hore su ya sauƙaƙe su litarka buha domin ku ɗora hawa kuna tahiya wa zinatan kuma ƙawace mutum kaga mutum cikin abun hawa kowane irin abun hawa ne ko saniya ko jakki ko raƙumi ko keke ko moto ko a daidaita ko mota in na adam ya hau sai ya ga ɗas abin ya bada ya yi kyau Allah ta'ala ya ce wa zinatan sai ya ce wa ya khluqu ma la ta'lamun kuma Allah zai halicci abin da ma ba ku sani ba a nan gaba na abubuwan hawa kamar Allah yana faɗa masu cewa zai halicci mota da moto da jirgi da sauran ababe domin bayan Allah ya zana masa abubuwan hawa na zamanin su sai ya ce wa ya khluqu kuma Allah zai ta halittar ma la ta'lamun abin da ma ba ku san da shi ba ‘Yan uwa musulmi wannan ayat ta nuna abubuwan hawa ni'ima ce mai girma, abin da yake da kyau mu sani ni'ima tana iya jirkicewa ta koma ni'ima ni'ima tana iya juyewa ta koma bala'i ga mai ita musamman ma idan mutum bai kyautata ba wajen amfani da ni'ima ko ni'ima kuɗi ko ni'imar lahiya ko ma wace irin ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah yake yi wallahi in mutum bai yi amfani da ni'ima Allah ba yanda ya dace to ƙarshe rikicewa take sai ta koma mashi bala'i da ukuba da jaraba da musiba ‘yan uwa musulmi in muka yi ganganci da wannan kayan ni'iman na abubuwan hawa ya zama mun ƙi hawansu sannu ku diba ku gani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake karantar da al'umma dokokin abubuwan hawa me yake cewa irkabuha salihatan wa kuluha salihatan ku ɗora hawan waɗannan abubuwan hawan da kyau kuma in za ku yanka ku ci ku yanka da kyautatawa kar ku yi ganganci kar ku ɗora ganganci da wasa da su kar ku ɗora zaluntar su a matsayinsu na dabbobi masu rai su ma don haka ‘yan uwa musulmi abubuwan hawa idan aka yi ganganci da su sai su koma bala'i sai su zama jaraba sai su zama fitina ‘yan uwa musulmi yaya kake gani irin halin da muke ciki da rayuwar da muke ciki wanda ɗaruruwan mutane sun tafi lahira ba shiri sanadiyar abubuwan hawa ɗaruruwan mutane dubban mutane a cikin wannan ƙasa tamu mutum ya huto don ya nema ma iyalin shi da yaran shi ‘yan ƙananu abinci amma kwatsam ba zato ba tamaha saboda gangancin wani mai mota ko mai moto ko mai a daidaita sahu ya yi sanadiyar tulla shi lahira ya yi sanadiyar aika shi lahira sai dai mugun albishir ya zo mai iyali shi kwatsam wani da ya fita yanzu yana farin ciki yana bulmishi yana dariya yana ce ma iyalin shi sai ya dawo sai a kawo masa labarin cewa ya yi hatsari na mota ko ya yi hatsari ko mai a daidaita sau ya bige shi ya taka mai wuya ya mutu ‘yan uwa musulmi kaga kenan idan ba a kyautata amfani da su ba za su zama bala'i to a cikin wannan ƙasar tamu mai albarka ta nijar masu ƙididdiga sun yi ƙididdige sun ga cewa hatsirra na akasidan wato su ne babban abin da ke kashe al'umman Nijar in ka hudda rashin lahiya. Rashin lahiya ita ce ta harko ko, kowa sani ‘yan Nijar cikin hanyoyin mutuwansu akwai rashin lahiya. To ita ce lamba wan, to daga ita babu wani abu na biyu wanda ke gaugawan aika al'umma lahira irin wato ababen hawa. mota moto a daidaita sau da sauransu waɗannan abubuwan hawan 'yan uwa musulmi su ne abu na biyu mai kashe mutane a lissahin da aka yi a cikin nijar bayan rashin lahiya 'yan uwa musulmi adadin yawan waɗanda suka mutu ko suka ji ciwo sanadiyar akasidan da hatsurra a tsakanin shekara ta 2025 zuwa shekara ta 2026 lokacin da yake tsakanin wannan masu lissahi masu rubutawa sun rubuta wato mutum biyar wanda suka mutu tsakanin wannan shekarai da wannan shekarai waɗannan sun mutu sanadiyan hatsinra na bisa hanya waɗanda kuma suka ji rauni ciwuwuka wanda aka kwasa wani ƙafa ta gunce wani hannu ya cire wani an zabce mai kunne wani cagen jiki wani wato an samu kusan mutum dubu goma sha biyu a tsakanin wato 2025 zuwa 2026 ‘yan uwa musulmi in kun lura da wannan adadin wanda ake gayi a ƙasa shi adadi ne wanda ake rubutawa to in ka ɗauka misali nan maraɗi mahi yawancin hatsurran da ake da akasidan inda ake ba ma a tunkara hukuma da shi sai dai a ba da haƙuri mutane su zaboro su ce Allah ne ya kawo a yi haƙuri a yi haƙuri wanda aka ƙwara yana huci yana huci a danne shi a haɗa shi da Allah ya haƙuri shi kan a wuce wajen to waɗanda ake rubutawa waɗanda ake rubutawa tare da cewa wanda ba a rubutawa su suka fi yawa ‘yan uwa musulmi adadin hatsari a ce an kabara a ce an yi karo a ce an yi akasidan shi kuma tsakanin 2025 da 2026 kusan an yi haka ana rubuta ɗaya biyu yau an yi hatsari guda gobe an yi hatsari uku hudu sai da aka rubuta hatsurran da aka yi kusan hatsari dubu bakwai da ɗari ɗaya da goma sha shidda sau dubu bakwai da ɗari ɗaya da goma sha shidda aka yi hatsarin motoci tsakanin mota da moto da sauransu a cikin wannan ƙasai tamu ta Nijar a cikin shekara ɗaya tal. ‘Yan uwa musulmi, girman addininmu na musulunci da matsayin addininmu na musulunci ya kai yana ba da mahita yana ba da waraka da magani ga kowace irin matsala ce. Duk matsalar da ka ji an ce an rasa yanda za a yi da ita, to billahi lazi la ilaha illahuwa tana da magani a cikin tsarin shari'a ta addinin musulunci. saboda haka yaya addininmu na musulunci ya magance hatsirra da ake yawan yi a kasidan da yake yawan faruwa akan tituna yaya addinin musulunci ya ɗauki matakai da magancewa addinin musulunci in zai magance matsala yana magance ta magani wanda ba ta ƙara tashi baya ma maganin matsala magani wanda zai zama kamar liƙi ne bayan kwana biyu kuma ya ƙara tasawa a mataki yake ɗauka wanda yake kashe ciwo in ya murƙushe shi ya murƙusu murƙusus bai ƙara motsawa saboda haka ‘yan uwa musulmi hatsurra na kan hanyoyi addinin musulunci ya magance shi da wasu ƙa'idoji akwai ƙa'ida ta cewa rigakafi ya hi magani wannan ƙa'idai sananna ce a addinin musulunci to rigakafi ya yi ma waɗannan abubuwan abubuwan da suke zama sanadiyar akasidan da hatsari to kamin masu haru musulunci ya hana musulmiyinsu a zana duk wani abu da za a zana a ce shi ne ke zama sanadiyar akasidan ko hatsari to wallahi tallahi in ka karanta a shari'ar musulunci sai ka ji haramun ne aikata wannan abu musulunci bai yadda ba musulunci yana da wata ƙa'ida ta taushe ƙofar ɓanna in aka gano wannan kohai in aka bar ta buɗe banna tana iya shigowa ta nan to musulunci sai ya rufe kohai ko da ba matsala sai a ce ga kohai kawai haramun ne buɗe ta an haramta duk hanyar da za ka bi ta kai ka zuwa ga sabon Allah to kamin ka bi hanya ake gaya ma bin ta haramun duk hanyar da za ka bi ta kai ka zuwa ga matsala a tsarin musulunci kamin ka kama hanyar za a ma gargaɗi a ce ma wagga hanyar bin ta haramun ne a musulunci kakkabi yanzu in ka yi taurin kai ka bi to sai ka jira matsalar da za ka haɗa a cikinta saboda haka 'yan uwa musulmi an bibiya an bibi abubuwan da suke faruwa na hatsurra da akasidan an gano cewa akasidan da yake faruwa a cikin ƙasarmu ta nijar mahi yawa manya-manyan dalilan nashi guda goma sha biyu dalilai goma sha biyu ne su ne suke zama duk wanda kaji an ce an yi hatsari an kashe wani ko an take wani ko an murja wani ko an kabara to za ka ga ɗaya ne daga cikin waɗannan mahi yawa saboda su ne ginshiƙai ‘yan uwa musulmi a cikin wannan hudu ba su ne za mu zana a gulguje a dunkule saboda idan aka ce a yi sharhin su dalla dalla kuma a gayi yanda shari'ar musulunci ta ɗauki mataki akan kowane ɗaya daga ciki to yana buƙatar a yi ma kowane hudu ba mai zaman kanshi. amma za mu zana su a dunkule saboda ba a kansu muke ba bujirawa ne muna hudu ba ne a kan sakin aure kuma kanta za mu ci gaba da izinin Allah bayan sallar layya da haka yanzu mun bujiro ne da wannan bayanin saboda wato mahimmancin shi da kuma yawan hatsuran da suke abkuwa cikin al'umma Allah ta'ala ya ƙara tsare musulmai da musulunci Allah ya ƙara tsare al'umman musulmi ya tsare masu rayukansu da tunanansu waɗannan dalilai na farko daga cikinsu ‘yan uwa shine shaye-shaye shan ababen maye giya ƙwara da sauransu har irin mutanen nan masu cewa wato masu cewa sun yi kurkura ko a ka kurkuro bala'i kasan akwai kurkura wanda wai sun ɗauki ta kurkura ba ta cikin abubuwan maye ina tsammanin da ya ba da gaske ba ne an ce har da wasu ustazai ma suna kurkurawa to Allah sa ba da gaske ba ne kurkura haramun ne ba daidai ba ne ba duk abin da za ka sha ya buga ma kai ya buga ma kai ya sanya ka ɗaura ba daidai ba ne ba da haka duk mai hankali wanda yake da masaniya akan musulunci bai kwankwanto akan cewa duk wanda ya kurkura kurkuro bala'i Allah mu tsari game da kurkura da ɗauraya ma in akwai in dai harkokin abubuwan maye ne saboda haka ɗan uwa musulmi hukuncin shari'ar musulunci bisa kan ababen maye sanannen abu ne musulmi ƙarami da babba ya riga ya san mi shari'ar musulunci ta yi tanadi a kan maye kayan maye da kuma masu shan su ababen mayan an haramta su haramun ne haramun ne kawo su cikin al'umman musulmi haramun ne a saida su cin riba da su haramun ne shan su haramun ne wanda kuma ya yi ganganci ko taurin kai ya sha in shari'ar Allah ke da kai kowa ya san al'umma ake gayyatawa a kwantar da shi a tabka mai bulallai ko kakansu wane ne. tunda dai tsoho ne mara ji duk tsohon shi to za a gayyato al'umma ne a mai 'yan bulallai wanda za su zama jan kunne gare shi don haka shari'ar mu ta musulunci ta magance wannan matsalar da magani tun kamin ma ta faru in dai kayan maye ne saboda an bincike an gano abubuwan maye suna cikin manya-manyan abubuwan da suke sanya hatsirra da wato akasidan wanda yake yawan faruwa cikin al'umma 'yan uwa musulmi dokokin tahiya bisa hanya na ƙasa suna hana mutum ya sha abin maye ya hau mota ko moto. A dokokin ƙasa ba daidai ba ne ga direba bayan ya sha giya ya kama hanya ya tuka mota, ko bayan ya sha ƙwaya ya ɓadda hankalin shi ya kama hanya ya tuka mota. Wannan dokokin hanya sun haramta haka nan, to amma ita kuma doka ta shari'ar musulunci wadda ta wato wadda doka ce ta wanda ya halicci wanda ya tsara dokokin hanyar nan wanda ya halicce shi ya halicci baban shi da baban baban baban baban shi wato wannan shine tsarin Allah wanda yake kowa sani shi ba haramta ka sha giya kai tukin mota akai ba a'a an haramta ma musulmi shan giya tsawon rayuwar shi kuma musulunci bai bambance ba tsakanin kana tuki ko ba ka tuki kana tukin mota ko kana tukin tuwo ko baka tuka komi oho haramun ne shan abun abun maye duk wani abun da zai sa maye musulunci bai yarda ba ka sha to kaji tsari na shari'ar musulunci kamin banna ta faru take daukar mataki dan haka ba a yarda ba abu na biyu ɗan uwa musulmi wanda yake haddasa akasidan bisa hanya shine yawon ƴan mata tumbur tumbur ba kayan kirki ƴan mata da mata ma na aure su ɗora hita bisa titina ba tare da sirrihi jikinsu ba suna bayyana tsiraicinsu wallahi tallahi wannan yana cikin abubuwan da suke haddasa a kasidar domin mi domin saboda akwai kuraye masu jin yunwa suna tukin mota da moto da a daidaita sau a daidai lokacin da ɗaya daga cikin kurayen nan ya wulgo idan shi ya ga wata mutabarrija tana tahiya kamar da kaya kamar suntur sai ka ga yayi su tafi ba tare da ya sani yana cikin gudu billahi lidi sai taka birki bai san ya taka ba sai ya ji kwatsam in kuma da rabon ajali sai ya ji ana marar buka sannan ya gano lalle wannan abu ya zo mai da kura sosai zai iya wato ƙara gudu da ƙarfi ya danna ba tare da ya san ya danna ba ko kuma ya taka birki na kai tsaye ba tare da ya sani ba saboda hankalin nashi gaba ɗaya waccan azzalumai yarinyar ko waccan azzalumai matai wadda bata ji tsoron Allah ba bata kiyaye dokokin Allah ba bata kiyaye mutunci ba bata kiyaye al'ada ba da zamantakewa ta yi sanadiyar hallaka shi kuma ba wanda zai kama ta kawai wucewa ta tattahin waka taba gano wani ya kada wani an ce a ya ce a waccan ce aka ce to a riƙe ta wanda zai rike saboda haka ashe yana cikin abin da ya dace a ɗora ɗaukar mataki kan waɗannan mutabarrijan masu tahiya bisa manyan tituna tumbur-tumbur ya kamata jami'an tsaro in sun gane su su ɗora kama su suna hukumta su saboda a samu karamcin akasidan da hatsurra ‘yan uwa musulmi. Al'ur'ani mai girma ya magance wannan matsalai a cikin suratun nura Allah ya ce ƙullil mu'mini na ka faɗa wa masu imani ya huddu min abasari su ɗora rumce idanunsu ba a yarda ba mai imani kana matsayin musulmi duk abin da ka gani sai ya sha kwana kaɗai ka ɗora ka daina kallon shi a ta aka yi ka ɗora ka mai ganinka Allah ta'ala sai ya ce zalika azka lahu yin haka shine yafi zama tsarkaka a gare su abin da zai baka mamaki wagga ayar malamai suka ce wai ta sauka ne saboda akasidan na bisa hanya ita da kanta dalilin saukarta akasidan ne wani yayi kan hanya kuma dalilin akasidan in wata ce yake kallo zamanin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam aka samu wani saurayi yana tahiya bisa hanyoyin Madina kawai sai wata ‘yan budurwa ta ƙyalla ta wuce ya zuba mata ido yana kallo yana kallo ita ma tana kallon shi bai san lokacin da ya kai makatanga karo ba kam hancin shi ya rabe biyu ya ce kai kai kai kai ai ba zan wanke jini ba sai na je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada wa manzan Allah ya bashi labarin abin da ya faru manzan Allah ya ce wannan uquba ce Allah ya maka ta zunubin da ka aikata sai Allah ya turo mala'ika jibuli daga sama tare da sakon wannan aya kullil mu'minina ka faɗa wa masu imani ya guddu min abasarihim su ɗora kame ganinsu, su ɗora kiyaye idanunsu wa yahfazu furujahum kuma su ɗora tsare farjojinsu Allah ta'ala ya ce zalika azkalahu Abin na uku da yake zama sanadiyya hatsin na bisa hanya ‘yan uwa musulmi shine tsohuwan mota ko tsohon moto lalatacce wanda a ƙa'ida bai dace ba a yi tahiya da irin wannan mota, amma mutum da baƙaƙe ne ba mu da hararen wato lissafi, ba mu da harar zuciya da harin lissafi. Yadda aka ce wannan bai dace ba, sai ka ce a kai kawai za ka sha. Ai ga mutum ya jawo wani abu yana tahiya da shi bisa hanya, wai mota ce, sai ka yi mamaki. ka ga yadda mutum zai jawo wani abu kiken gagam ko da ba wanda ya ce ma komi in kana da hankali karan shi da kwarminin shi kaɗai ai ka kuntata ma mutane yana cikin abin da ke haddasa hatsurra 'yan uwa musulmi jan abubuwan hawa waɗanda ba su da ingancin a yi tafiya da su bai dace ba a ma'auni na hankali da tsari a ce an tafi da su dalili na hudu da yake kawo haka akwai cin hanci da rashawa to shi kuma wannan babban musiba ce wadda kowa ya san cin hanci da rashawa tana ɓata tsari tana ɓata al'amurra tana haifar da musibu da bala'o'i masu yawa abu na biyar 'yan uwa musulmi shine rashin sanin wato dokokin tuki kawai mutum ya hau abin hawa ba tare wai shin karantar dokokin tuki da ake cewa kai wani shi yake kawai takura mai ne don za a cewa sai za karanci wani dokokin tuki kawai na irin mutum a na san kowane iri ne baki ne ya haƙuri kamata ya ce mun san ciwon kanmu kamata ya ce babu bukatar inda mu masu hankali ne sai wani ya zo ya faɗa mamu cewa ba daidai ba ne ka hau abin hawa ba tare da kasan ƙa'idoji ba don Allah hanya tana da ƙa'idoji da dokoki akwai inda bai kamata ka tsaya ba akwai inda an hana ka tsaya kai ko gare an hana ka yi a wurin akwai inda in an zo wato so ake ka karkata ka zagaya ta wani wuri ka wuce akwai hanyar da aka ce kwata-kwata ba bi. akwai lokacin da aka ce in an zo nan ka tsaya jim kaɗan sannan ka wuce don Allah yanzu baka san wannan ba ka rangamo abin hawa ka kutso al'umma dole ka hallaka mutane baka san wayannan ka'idojin ba dole ya zama kayi sanadiyar hallaka al'umma ƴan uwa musulmi wato wannan yana daga cikin sanadiyya abu na shidda shine gaugawa wadda ta wuce iyaka ko kuma mu ce gaugawa ta hauka akwai gaugawa da abin hawa irin ta hauka ta rashin lissafi wannan yana cikin wato abu na shidda abu na bakwai shine rashin girmama dokoki wani ya san dokokin hanya amma shi yake ba su da wata daraja gare shi ayan banza ne da yawa daga cikin mutane yan uwa musulmi ba su girmama jan wuta balle canwa wuta ba su lissahi da duk wasu falak-falak da duk wasu alamomi da ake ɗorawa a kan hanya wannan baya cikin lissahin shi kawai banza da wuhi yake kallon su wani bai sani bane kwata-kwata yake takawa kamar yadda ya gabata wani kuma ya sani ya kiya abin da zai baka mamaki har da masu takama su wayayyu ne yan boko ne sun san duniya wallahi a cikin ƙasar Nijar an taɓa yin wani taro wanda aka tara manya manyan mutane a Nijar wanda suke da ruwa a tsaki sai ake tattaunawa cikin taron ana cewa muna son kowa ya ɗauki mataki na zama ɗan ƙasa nagari zai ba da gudunmuwa kamin mu tashi daga taron nan kowa sai ya gayi wace irin gudunmuwa zai badawa domin ƙasa ta zauna lahiya ya nuna kishin ƙasa wani babba ba sai na faɗi matsayin shi ba ko da ya miƙe sai ya ce ni dai na ɗauki alƙawari gudunmuwar da zan badawa don ƙasa ta zauna lahiya kuma don in nuna ni ɗan ƙasa ne nagari daga yau na ɗauki alƙawari ba zan ƙara zuwa feruji ba in wuce sai aka bushe da dariya sai wani ya ce a wannan mutumin ya fi kowa gaskiya duka cikin ku domin shi ya ɗauki iya abin da yake iyawa da gaske ne wannan abin da ya ɗauka yana iya kiyaye shi kuma manya da yawa ba su kiyayewa ya ce shi dai ya ɗauki alƙawari daga yau in dai cikin Nijar yake ba zai taɓa wuce Feruji ba. ‘Yan uwa musulmi wannan manya ne suke cewa sun ɗauki alƙawari ba za su ƙara ba masu abin kenan to ina ga su waɗanda suke gama gari talakawa da kuma sauran matasa masu zahin kai. ‘Yan uwa musulmi yana daga cikin wato dalilai na haddasa hatsirra da akasidan dalili na takwas shine kwana da gajiya. Wani kwana ya mai yawa yana jin kwana wani ma shi da ya faɗa muku don Allah ku sauri mu tai wallahi kwana nake ji kai kuma ku shiga shi yake faɗi da bakin shi wallahi kwana nake ji ku gaggawa mu tai in kai ku da kai ko ina kenan don haka baya zama daidai ga direba a ce yana jin kwana ya ki tsayawa ya kwanan a ka'ida in direba ya ce yana jin kwana ko tsakar daji ne ya kamata sauran mutane su yi haƙuri direba ya kwana ya yi kwana wanda zai isa shi sai ma ya ji jin kwanan kaɗan ya ci gaba da janku amma inda akwai hankali da sanin ya kamata da kuma sanin wato matsayin rayukan al'umma haka nan ne ba daidai ba ne wanne taka abun hawa yana jin kwana ko kuma ya gaji sosai gajiya ta mai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni yace idan ɗayan ku ya tashi cikin dare yana kiyaman laili sai ya ji kwana ya alale shi to ya fasa kiyaman lailin ya tayyaye kwana idan manzon Allah ya ce a bar ƙiyaman layli saboda kwana in tsakaninka da Allah har sai an ce maka bar tukin mota saboda kwana wanda yahi hatsari wanda yahi zama matsala dan haka 'yan uwa musulmi abu na tara wanda yake haddasa hatsurra wato shine shagaltuwar mai tuki da wani abu direba mai tukin mota ko moto ko a daidaita sau sau da yawa in kaga wani hatsari ya faru to ya shagaltu da wani abu ne wanda ba tukin ba akwai waɗanda suna tuki suna cin abinci yanzu shagaltuwar shi da abinci ko an sawo nama ya ɗan juya haka ya ɗauko tsoka dam shagaltuwa da cin abinci ko shan abin sha wani kuma wata waƙa ce zai samo wanda take shiga zuciyarsa tana burge shi kai wallahi ko wa'azi ne in dai kaga yana ɗauke ma hankali ya kamata ka kashe shi in kana tukin mota fa abin da zai baka mamaki wasu kawai discussion tattaunawa ce da gardama wai shi ne direba amma ana gardama har sai ya saki matuki ya tuko ya juyo ya kusa shaƙe na bayan shi saboda gardama an aza gardama bisa kan wani abu kuma da shi ake yi wannan ba daidai bane yan uwa musulmi wani kuma zaka ga wayar salula ce abin da zai baka mamaki mutane masu daraja masu kima sai ga mutum yana tukin mota amma yana waya kai musulmi bawan Allah ya kamata in kana tukin mota waya ka ko babanka wanda ya haife ka ya kira ka kaɗaga saboda rayukan al'umma sun yi mutunci inda ka san yadda shari'ar musulunci take ɗaukar mataki da take hannunka mai sanda game da rayukan mutane wallahi ko daga lahira aka kira ka kana tukin mota bai kamata ka ɗaga yan uwa musulmi za ga mutane wannan ba su ɗauke shi komi ba yana tukin mota wai dole sai ya yi waya ka ba wani ya tuka mana kuma irin waɗannan in jami'an tsaro suka kama su sai su kamar ba a kyauta musu ba a masu daidai ba wani kuma abin mamaki ma hayaƙi ne yake busawa shi ne zai shagaltuwa da shi to 'yan uwa musulmi tuƙin mota ko tuƙin abin hawa gaba ɗaya yana buƙatar mutum ya dawo da hankalin shi da tunanin shi zuwa ga abin tuƙi saboda haka ba a san duk wani ganganci ko min ƙanƙanta shi abu na goma a gurguje shine ɓacewar hanyoyi ramu da kware da tudu hanya ta loma kanan ta yi ruku'i can ta yi sujada hanya ta yi ramu ta lalace ta dare to wannan yana daga cikin abubuwan da suke haddasa wato aksidan Allah ta'ala ya ƙara tsarewa daga cikin abu na goma sha ɗaya 'yan uwa musulmi wato shine bayar da mota ga wasu masu tawaya akwai wanda zai ba yara motar shi ƙananu akwai wanda ya san wane gili-gili ne ruwa bisa mai ne amma sai ba shi mota ce je kai ta akwai wanda zai ba da motar shi ga wasu tsofaffi wanda sun tsuha sun dan fara rudewa kuskure ne tsoho wanda ya tsuho sosai ya tuka mota akwai wanda kuma wato suna da matsalar ido shi da kanshi direba yake cewa ni fa da yake buji buji nake gani ku dora gaya mana in an kawo wajen kasis to kaga ba daidai bane ba irin masu gani buji buji a ce suna jan al'umma abu na goma sha biyu wanda shine na ƙarshe 'yan uwa musulmi shine sakin dabbobi ba tare da kula da su ba wannan yana cikin abubuwan da suke kawo hatsarra da akasidan mu sani ya ku bayan Allah kafara ta zama cilas da wajibi akan duk wanda ya sanadiyar kashe wani dole ne sai yayi kafara babu wani wanda zai yahe mai wannan kafara dole sai yayi wannan kafara kuma wannan kafara wadda musulunci ya tsara za ka yi in kai kisa na kuskure kamar na hatsari to tana zama mai yawa gwalgwadon adadin mutanen da ka kashe ba yi ka kashe mutum goma ka ce ka fara guda za ka yi azumi sattin a sattin sattin goma za ka yi da haka yan uwa musulmi gwalgwadon yawan rayukan da ka kashe gwalgwadon wato yawan kafarar da za ka yi ya kamata mu kiyaye ubangiji Allah ta'ala ya hana mu wasa da rayuka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima wala tulqu bi aydikum ila tahluka ayoyi ga sunan masu yawa abu na ƙarshe da zan yi magana a kai shine bisa kan wannan gabai ta goma da na zana matsalar hanyoyi da ramu a nan bisa wannan mimbarin can kwanukan baya na yi magana cewa hanyoyi sun ɓasge sun dare sun tattarwace na maraɗigo na ba da musallai da yawa kuma na yi kira zuwa ga wato mer ade da sauran merori waɗanda suke taimaka mashi na ce ko da shawara ce su yi su ga yadda za su yi a samar da mahita da na yi wannan hudu ba sai ade ya kira ni ya ce mana dan baka sani ba ne ai wannan aikin ba namu ba ne kwata-kwata aikin tefe ne kuma tefe tana jin ka don haka duk abin da ka faɗi kai ribin da ni kake ni bai shahe ni ba gyaran hanyoyi da kula da su tefe take yi to lalle ban sani ba sai nan Allah ya saka mu adi da alheri a yanzu kam ina jinjina zuwa ga tefe saboda na ga a hanyoyin maraɗa ana gyaran su da haka yanzu lalle kamar yadda na zo na yi kira zuwa ga a gyara hanyoyi to yanzu ina godiya da jinjina zuwa ga tefe ita da ke kula da hanyoyi da haka ina jinjina ta musamman zuwa ga tefe hanyoyin maraɗi da ramin maraɗi bakin gwalgwado an tashi tsaye ana ƙoƙarin gyaran su mun gani hanyoyi da yawa har wannan hanyar wadda na ba da misalin wannan hanyar wadda take fitsewa ƙarshen wato 'yan kutubba zuwa tashi ashura na gani lalle an sace tsaye ga dangada kamin damuna ta zo za a yi gyara haka nan ne ya dace fifi ku ci gaba da ayyukan ku kuma kullum in kun ji mun yi kira ku ba suka kowa muke ba ba mu kyamar kowa ba mu da matsala da kowa muna son a yi gyara ne kuma inda muke ganin za mu iya ba da shawarwari za a yi gyara musamman ma bisa mimbari shawara tana tafiya shi yasa muke gayi muke ba da saboda haka Allah ya saka wa kefi da alheri Allah ya ƙara musu ɗaukaka cikin ayyukansu Allah ya ƙara musu buɗi jagorori na tefe waɗanda suka tashi tsaye wajen gyaran hanyoyi da ramu ubangiji Allah ta'ala ya zama shi ne gata a gare su cikin aikinsu Allah ta'ala ya sa yadda suka faro wannan gyaran su ɗora samun hanyoyi da dubarbaru wanda za su kama ma wannan gari na maraɗi duk sauran ramu da baraka da ke da kwai cikin yankuna da lunguna daban-daban mu ga an gyara su Allah ta'ala ya ƙara haskaka garinmu da ƙasar mu baki ɗaya da haske na musulunci da haske na rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ƙasashen sauran ƙasashe na musulmi da suke fama da matsaltsalu Allah ta'ala ya sa hannu ya kama ya gyara ya kawo agaji yan uwa masu bara addu'a akan bukatoci su na alheri Allah ta'ala ya kama mu ya amsa mun baki ɗaya mu tsaye da sallah